بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba bakwai ga watan zulkida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu za mu shiga darasin fiƙihu a littafin aqrabul masalik babun fil buyu'i wa ahkamiha babi kenan cikin ainihin buyu'a da hukunce-hukunce na buyu'a albai'u ta'arifi na ainihin albai'u a larabci idan aka ce albai'u ko a shari'a shine aqdu mu'awazatin kulli amma na ainihin mu'awaza na musa'i ka bayar a baka ka mallaki wanda ya baka ya mallaki wanda ka bashi wannan shi ake cewa ainihin albai'u kaga wannan ya cire masu kyauta su sadaka su taimako da sauransu duk abin da dai wani zai ɗauka ya miƙa ba tare da an ba shi wani abu ba to wannan ba albai'u ba ne albai'u shi ne atsadu mu'awazatin sannan kuma kaga ya saka ma irin su sarab irin su sallam da sauransu kaga anan ya yi ɗilaƙi kenan duk da dai su wa'ancan su ma hukunce hukuncen su daban ne ala gairi manafi'a sannan kuma mu'awaza ɗin ala gairi manafi'a ba a bisa amfani ta ɗaya gefen ba. Akwai mu'awada amma ta ɗaya gefen amfani ne ba ainihin abu za a miƙa ma ba. Kaga nan ya cire ma irin su aure, irin su ijara, irin su ju'uli da sauransu. Yanzu misali in kulkulla ijara da mutum zai ma aiki. Za ka biya shi kaza, kaga kai za ka ɗauki kuɗi ka bashi ne amma shi ai wani amfani zai ma. To wannan ba albai'u ba ne. idan aka zo aure ka ɗauki kuɗin sadaki ka bayar ai ba wani abu za a ɗauka baka amfani za a baka to wannan duka ba albai'u bane albai'u mu'awada ne ala gairi manafi'a yawwa mu'awada ne canje ne ba tare da ɗaya ɓangaren ya zamo amfani zai bayar ba to wannan mun gama da ta'arifin albai'u ko to wa rukunuhu shi bai'u yana da ainihin arkan arkan in shi guda uku ne an yi basti za su iya zama biyar rukuni na farko shine aqidun mai ƙulla ciniki ɗin. ba zai taɓa yiwuwa a ce yau an yi ciniki amma ba mai saye haka aka yi ciniki zai yiwu kaga ba zai ba ko kuma babu mai siyarwa kawai mai siyan da ya zo ne shi kada ya ƙulla cinikin ka ba zai dole akwai mai siyarwa akwai mai saye shine aqidun mai saye da mai siyarwa albayi wal mushtari sannan rukuni na biyu wa ma'qudun alaihi abinda za a ƙulla cinikin a kai shine as-saman wal musman kudin da za su kayan da kayan da za su da kudin kaga shi ma ainihin rukuni ne ai ba zai ka zo ka ce wallahi yau kan nayi ciniki me ka zo ka ce wallahi ba komai kawai dai nayi kasuwar ce kaga ba zai ba yawwa dole a samu ainihin kudin da ka sai kayan da kuma kayan da ka siya da kudin biyu kenan ba wa ma dalla ala riba hakanan da abin da kuma zai nuna yarda ta janibi biyun gaba daya shi ne siyarwan ya zama diyardan shi na batsini ya siyar maka kai ne siyan ka zamo diyardan ka ka siya ka ya cire ma cinikin dole wannan babai uba ne shari'a ba ta yarda da shi ba za ta warware dole sai idan kai din da zaka siyar diyardan ka ka siyar mar shi da zai siya diyardan shi ya siya shine ma zaka ji ko alqur'ani Allah yana cewa illa an takuna tijaratun an tarabi minkum to in ku aka samu wa'annan arkan din wa in mu'aqatan ko da da miƙeƙeniya ne ma'ana ba wai dole sai an yi lafazi ina son na kaza ko nawa zaka sayar min da kaza ka zan ciniki dole ai sai an zo an ɗan yi muhawara ko to shine yace ko ba muhawara mu'ada ce kawai ka zo ka same shi ya kasa kaya sai ka ɗauki kuɗi ka bashi tana bashi kuɗin da ya duba kuɗin ya ajiye sai ya ɗebi kaya na daidai wannan kuɗin naka sai ya baka yana baka da ka duba sai ka kunshe kai gaba shikenan kaga kai kuɗin da ka bashi ina son na kaza shi kuma kayan da ya ɗiba ya baka wannan zan iya siyar ma a kaza da yarda ta sai kuma karɓa da kai ka gani ka kunshe na yarda na sai wannan a wannan kuɗin shi kenan kaga mu a ɗaci kenan ba tare da an yi magana ba to akwai wasu sigogi wanda ake ƙulla ciniki da su wanda sigogin ɗaya daga cikin su ba yadda za a yi a ce ba ciniki ba ne akwai guda biyu wayanda su kuma sai an samu rantsuwa shine zamu karanta ku kula wato sigogin yana zuwa da fi'ili mabi yana zuwa da fi'ili mudari'i yana zuwa da fi'ili amri shine yace ka ishtaraytuha minka bi kaza kamar misali mutum ne ya kawo kayan shi ya sa a kasuwa sai ka zo ka ce na sayi gidan nan miliyan goma a wajen ka wayar da al'akar ga can gaba shi ɗaya mai siyarwan kenan yarda sayar da yake to shi kenan na yarda shi kenan ciniki ya kullu daga ba ka ga baka zo ka ce nawa ne kuɗin gidan ya ce kaza kaza kai ne siyan kai ne kai wa abun kuɗi za ka sayar da gidan nan eh to ni na siya a miliyan goma sai ya ce na yarda ciniki ya kullu daga baya baka da damar janyewa ko shi ya janye kaga ishkaraituha da sigan madi ko au ko kuma shi ne kayan ne yace bi ituka ha na siyar maka bi kaza din kenan wani eh kana son gidan na eh to na siyar ma miliyan goma wayar da al'akar shi mai siyan sai yarda yace na yarda shi kenan ciniki ya kullu kaga wannan da sigan madi ko to waka abi uha da sigan mudarihi yace idan ka yarda zan sayi gidan nan naka da kaza miliyan goma, shi ma jiya, sai shi ainihin mai abin sai ya yarda, to shi ma ciniki ya kullu, kaga wannan da sigan mudari wancan da sigan mabi. Au ko kuma shi mai siyarwan ne ya ce, aha, ko mai wancan ka biyu ka mai siyarwan ko? Ko kuma mai siyan ne ya ce, ashtari ha, ina iya siyan abin nan naka da kaza jiya. shi ma mai ainihin siyarwan sai yadda yake shi kenan na yarda shi ma ciniki ya kullu an ko kuma ya zo da sigan ainihin amari ya ce bi ini bi kaza za ka sai da gidan nan ka siyar ma miliyan goma sai ya ce na siyar maka faradiya kenan ba an ko kuma shi ne mai siyarwan ya ce wa mai siyan ishtari minni kana son gidan ne to ka siya a miliyan goma faradiya sai ya ce na yarda to duka ciniki ya kullu a wayannan duka kowanne wannan sigan da aka yi ciniki ya tabbata shi ko tabbacin ciniki shari'a ta tabbatar ba wanda ya isa zai ce ya fasa sai dai in sun yi ittifaki in ma sun yi ittifaki abin da suka yi muna ce marƙi ƙala shi wancan cinikin ya tabbata in ma kun zo kun jobe wannan abin da kuka yi wani sabon abu ne sunan shi iƙala amma ciniki kam ya riga ya tabbata to fa in ƙala idan ɗayan su ya ce lam uriduhu ni fa maganan nan da na faɗa ba wai ina nufin siyan bane kawai ina baka labari ne ka gane to yanzu anan sujjika biya minin fihima za a gaskata shi biya minin da rantsuwa amma fihima a cikin biyu na ƙarshen nan cikin da ya zo da sigan mudari'i da wanda ya zo da sigan amari amma wanda ya zo da sigan mabi ba labari bane kawai ya tabbata misali ya ce gidan nan zan iya siyan shi a dubu ɗari in ka siyar min sai ya ce to na yadda ka kuɗin sai ya ce ai ina baka labari ne ba wai ina nufin na siya ba ne to yanzu a nan sai ya rantse in ya rantse shi kenan amma na siya gidan nan a dubu ɗari in ka siyar min ya ce na siyar ma to wannan ba shi da daman ya ce ba haka ba ko kuma ya ce ka siyar min gidan nan a dubu ɗari sai ya ce na siyar ma to a nan ma in ya rantse shine fihi ma ɗin ka siyar min da sigan da sigan amari zan siya a wajenka da sigan mudari wannan duka in ya rantse janyewa zai mar amfani amma idan ya kawo da sigan madi na siya kaza ko kuma na siyar maka a kaza to yanzu anan ba daman janyewa shi yasa yake fi ma ya kawo damirin tasniya fa in qala lam uriduhu to sujjika bi yaminin shi ma sai ya rantse kuma fi ma a cikin wannan biyu na ƙarshen wajen sigan mudari'i wajen da wajen sigan amari kaga kenan sigan ma bi shi ba a neman wani rantsuwa kawai ya tabbata ka an ta sawwaka biha kamar inda yazo ya sa abin nashi a kasuwa ya kawo abin kasuwa ya sa yace zai siyar faqala sai shi mai sai yace mar bikam wani nawa kake son kuɗin abinka faqala yace bi kaza yace wallahi na samu kaza zan siyar faqala yace to akaltu bihi shikenan na siya a hakan sai ya ce ni fa labari nake baka ba wai ina nufin na siyar maka bane to shi ma siya rantsi mun gane ka ga yanzu ana ai kasuwa ya sa sai ya tambaye ka sai ya tambaye ka nawa kake nema sai ka ce miliyan goma sai ya ce na siya ka ce a'a ni miliyan goma ai labari nake baka yanzu ba ciniki muka yi ba shi ma siya rantsi shine tashbihi da wancan nan yawwa in bai rantse ba ciniki ya tabbata faƙala lam uriduhu idan ya ce ba ina nufin ciniki ba ne baka labari nake nufi shi ma sai ya rantse wannan tashbihin yana shabba shi ne da wancan na mubari'i da na ainihin amali amma na madi kam shi babu magana akan shi ya riga ya tabbata wannan kenan wa sharuɗu sihatil aqidi sharaɗi na ingancin mai kullin cinikin mai ƙulla cinikin ba mun ce alba'i wal mushtari ba to suna da ainihin sharaɗai shi ma sharaɗin kala biyu ne akwai sharaɗin inganci akwai sharaɗin lizima akwai wanda in ya zo yi ciniki za mu ce kwata-kwata cinikin nan bai inganta ba kawai babu shi akwai wanda in ya zo yi ciniki za a ce ciniki ya inganta amma bai lizimce shi ba sai in waliyansa sun yarda to sharaɗi na ingancin al'aƙidi mai ƙulla ciniki ko mai sayarwa ko mai saye tamyizun shine ainihin tamyizi rarrabewa ya zamo ya san abin da yake yi lokacin da kuke cinikin kaga ya cire ma yaro karami irin su mahaukaci irin su mai maye wanda yake fitar da sauransu wayannan duk ko kayi ciniki da su ciniki bai inganta ba amma ko yaro ne bai balaga ba yana da hankali ya san mai kyau ya san mara kyau ya san komai to irin wannan an yi ciniki da shi ciniki ya inganta amma bai rizumce shi ba yanzu misali yaro ne ya ɗauko mashin ɗin shi ya kawo kai mai sai da mashina ne kuma ka san mashin din na hakika mallakan shi ne sai yazo yace ma rabiu sai mashin din nan kace nawa zaka sayar mai yace ka dubu ɗari uku a wannan sai dai dubu ɗari da ku kai ciniki ciniki ya zauna to ya wannan cinikin yaron nan fa bai balaga ba za mu ce ciniki ya inganta amma bai lizince shi ba sai an gaya wa waliyan shi sun tabbatar yawa baban shi ya zo da yaron kai ba kana ta dama ga abun ku a gefe sai a ba kuɗin ka a ɗauka in ko yazo kai amma yaron nan ya albarka ai ko mu ne ba za mu ci haka shikenan ciniki yayi yawa amma da a ce yaron fitin bai san komai ba tun farko ko sun yarda cinikin bai inganta ba shine bambancin ainihin ingancin ciniki da rashin inganci ana nuna ana ana duba tamizi ne sannan wa luzumihi sharadi na ainihin luzunta ai sharɗu luzumihi sharadin luzumtan ciniki shi kuma takalifun ya zamo wanda aka yi ciniki ɗin mukallafi ne yaron balagagge ne mai hankali ne sannan wa adamu hajirin rashin hajirewa ba mahajuri ba ne ko da mukallafi akwai mukallafi mahajuri an mukallafi ne balagagge ne mai hankali amma sahuhu ne shi ma wani ke kula da shi ko kuma irin wanda ainihin bashi ya markanta ɗin nan aka hajjare shi aka ce daga yanzu kar a siya mar kar a siyar mar kar a siya wajen shi to duk irin wannan mahajurin ko da mutum ya yi ciniki da shi ciniki bai lizumce shi ba. Wai kirahin haka nan da tilasci sai an rasa abu ukun nan, an rasa abu biyun nan bayan an tabbatar da ɗayan can. Ga takalifi ba hajjarewa ba tilasci. Idan aka tilasta shi wajen siyarwa ko siye shi ma ciniki bai ba. Shi ne yake la'in ujibira alaihi. Ciniki baya tabbata idan an tilasta mutum akan cinikin. Aka tilasta shi aka sa shi dole wannan abun fa ko ka siyar ko kuma a kwace. ko kuma a yi ma kaza ko mai aka yi marje barazana na cewa dole sai ya sai da wannan abin to yanzu in ya siyar bisa dole ciniki bai ba za ka ji yadda za a yi a gaba au ala sababihi ko aka tilasta shi a bisa sababin cinikin ba abin aka ce dole ya siyar ba amma an ɗaura mar wani zalunci ne wanda ba shi da yadda zai dole sai ya sai da wannan abin sannan zai biya wannan zaluncin shi ma ciniki bai ba bai lizumce shi ba jabran haraman amma ba tilasta wannan haramun akwai tilasci na halal ya ci kuɗin mutane an kai shi ƙara alƙali ya sa ya je sai da abin shi kaza ya zo ya biya kaga wannan an tilasta shi a cewa amma wannan tilascin ba na haramun bane na ainihin haƙƙi ne akan shi amma tilasci na haramun kamar yanzu misali an kama shi aka ce sai an kawo kuɗi kaza a bar shi wannan kuma kuɗin kuɗi ne na ainihin zalunci to yanzu wannan cinikin duk wanda ya sayi abin shi wannan cinikin bai zuce shi ba wa rudda alaihi bila samanin to irin wannan za a miyar mar da kayan shi ba kuɗin. Duk mutumin da ya sayi kayan mutumin da ya san tilasta shi aka yi ya zo ya sai da kayan to fa ka kwanda sanin duk da hukuma ta zo za ta kwaci kayan shi ta bashi. Kai kuma ba za a biya ka kuɗin ka ba ka je wajen wanda ya tilasta shi ka karɓi kuɗin ka. Kamar yanzu misali mutum ne aka kama shi aka ce sai an ka miliyan goma. miliyan goma nan kuma an san bai da hanyar ta sai ya sai da wani abin shi dole aka zo aka sa wannan abin kai kuma mai kuɗi ka siya kana siya aka tattara wannan kuɗin aka kaiwa wanda ya kama shi aka sako shi to farin da aka zo kunci za a kwaci abin a miyar masa kai kuma ka je wajen wanda ya tilasta shi ka karbi kuɗin ka in ko ka san dama tintini ka karanta wannan ainihin hukuncin saboda dillan da hukuma ta zo an kwaci abin shi an bashi to fa kuɗin ka ya buruwa sai dai ka je wajen wancan azzalimin ka karbi kuɗin ka eh shi din muke magana shi wa a'a sai wanda ya sani kuma sai wanda kuɗin shi aka kai wa shi wannan azzalimin da ya ci da eh A'a na sani ai yanzu yanzu da wakilin da ya siyar da mai abin ai duk abu ɗaya ne. Kai kana magana akan ba shi ya siyar ba ko? A can dama shi ɗin kan wakilin ka a zaman ka yake. Wakilin ka da ya siyar da abin ai a maimakon ka ya siyar. Dama ai cinikin bai yi ba ko ya ce bai yadda ko bai ce bai yadda ciniki bai da zance shi ba. Yawwa tun da tilasci ne yasa aka siyar. Yanzu muna magana akan shi ne siyan. da ya san cewa tilastawa aka yi kuma ya san kuɗin nan ba shi zai ci ba to fa dinan da aka rusa cinikin bila sama ne shi za miyarmar da abin tunda kuɗin nan ba shi ci ba wannan ana magana akan inda aka tilasta shi a sababi amma inda aka tilasta shi a siyarwa wannan dole sai an mai da kuɗi ya tilasta ka ka siyar mar da abin nan miliyan goma ina kuɗin ka yi amfani da shi to in an zo an tare ciniki ya miyar ma da abin ka sai ka miyar mar da kuɗi shi tunda kai ka ci kuɗin amma wanda aka tabbatar da cewa kuɗin ba shi ya ci ba kuma lokacin ciniki an san wani azzalimi ne ya sa a siyar a ba wancan kai kuma ka siya to in an zo an miyarmar da abin shi kai kuɗin ka yana wajen wancan tunda shi bai ci kuɗin ka ba ba zai yi a ce kuma ne an ya nemo wani kuɗi har yanzu wancan zalincin ya tabbata yawwa shine yace bila sama ne wa muni abai u muslimin ko mu tsaya nan ne wa muni abai u muslimin buyu